gafarta shi ramani ina roƙon ka ƙarshe ni ga duk komai ya dame ni a nan duniya ka yafe ni ga aibi na ka shashe ni ruwa ramar kamanna ni in tsere wuta da haulo duka sa ihu ka za ta himu duka ta hannama har na za duka da fakuru da hawiya duka in san yari da ka danya ni izan ka baiwa manzanka ya tserar duk da bayanka ka sani ciki na fari duka arabu ka bani yardarka adoni shehu tijani ka bani gida a aljanna in sani farin ciki murna in sha madara ta aljanna ka ban mata na aljanna ka ban yarda ka rabbani da hurul irin wilidanu da kauku da mujilmanu musam yari da garudwanu akan mu zama fajiranu ga khairul khalqi adnani wala ilaha illallah wala ilaha illallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للإعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقباب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام النس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد ‘Yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Muna nan a kan ci gaba da maganan da'irori na waliyai, waɗanda su ne magadan annabawa ala nabi na alaihi salatu wassalam, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗi, yana cewa al'ulama warasatul anbiya'i, malamai su ne magadan annabawa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بهز وافر سوء النباوة على نبينا عليه الصلاة والسلام بسبروا الأمة قادا كديبا ko wasu matsabbai a'a sun barwa mabiyansu gadan ilimi ne duk wanda yi riko da ilimi to shikenan ya yi riko da mafi gwabin gado na annabawa a jiya mun tsaya akan waɗanda suke su arba'in ɗin nan arrajabiyun to yau kuma za mu faɗi wani sahu na waliyai waɗanda suke su uku ne a duniya babu ƙari babu ragi yanayinsu yana kama da abdal wato waɗannan waliyai waɗanda suke su bakwai halayensu yana kama da juna, amma kuma ba su ba ne, wanda bai sani ba idan ya ga waɗancan ya ga waɗannan zai ɗauka ɗaya ne, amma ba ɗaya ba ne, waɗancan su bakwai ne, waɗannan su uku ne, su ana kiransu ilahiyuna rahmaniyun, ayasu a cikin alƙur'ani ita ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya.
Bismillahir Rahmanir Rahim. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم waɗannan su ake kira wato ilahiyuna rahmaniyun su ne waɗanda shi abokar mijin yawa yake ambatansu minhum ilahiyuna rahmaniyun ثلاثة للبدلاء يشبهون في بعض الأحوال وليسوا بهم أحبب بهم أكرم بأوصافهم to daga cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala wannan duka muna sharan fage ne domin a san sahu sahu sahu har mu zo magana akan shugaban su baki daya a cikin da'irar waliyai akwai waɗansu waliyai su goma sha takwas waɗannan waliyai a kowane zamani akwai su ba su ƙaruwa ba su raguwa idan Allah ta'ala ya karɓi ran guda ɗaya daga ciki to Allah tabaraka ta'ala zai cike gurbin su da wani daga cikin al'umman musulmi bayan Allah waɗannan waliyai wato su ake kira az-zahiruna bi amrillahi an amrillah su waɗannan waliyai ayarsu a cikin alkur'ani ayoyi biyu ne aya ta farko shine qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun aya ta biyu summa inni da'awtuhum jahara بسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم Sadakallahu al'azim. Waɗannan waliyai a zahiru na bi amrillahi, an amrillahi, abu madiyanal magaribi yana cikinsu, ko kuma abu madiyanal gausu, yana daga cikin waɗannan waliyai, har yana gaya wa sahabbansa su waɗannan waliyai, duk mabiyinsu za su ce ya bayyanar da baiwar da Allah ya masa. Su ba sa ɓoye komai duk abin da Allah ya ba su na baiwa suna bayyanarwa, suna kiyaye saɓan Allah matuƙar kiyayewa sannan duk wani abu da ka sani wanda yake zai iya zabarar da wani irinsu a kan yaba Allah to za su bayyanar da shi ko da mutane za su ce da'awa ne ko su ce ko su faɗi duk abin da za su faɗa su ba su damu ba yana gaya almajiransa yana ce musu azhiru linnasi ma indakum min almuwafaqati kama yazharuna bil mukhalafati wa azhiru ma a'dakum Allahu min ni'amihi az-zahirati yani kharqul awaidi wal batinati yani المآرف الربانية فإن الله تعالى يقول وأما بنعمة ربك فحدث ويقول عليه الصلاة والسلام التحدث بالنعمة شكر أو التحدث بالنعم شكر abin da yake gaya musu ya ce kun ga mutane ba sa jin kunyar Allah sai ka ga mutum yana neman mata kuma yana yawo da macen kowa yana gani mutum yana shan giya yana yawo da kwalbar giyan kowa yana gani yana shan sigari wiwi duka yana yawo da su kowa yana gani yana yawo cibiyarsa a waje kowa yana gani yana yawo cinyoyinsa a waje kowa yana gani yana yawo da sarka a wuyarsa kowa yana gani ya tara gashi ya sa dan kunna kowa yana gani yace to kuma ku dinga yin rawani ku shiga ko ina kowa yana gani sunnan manzo Allah ne ku dinga rike carbinku ku shiga ko ina kowa yana gani in kuna da hali dan ranar juma'a ku nemi alkebba ku dinga sawa kowa yana gani saboda haka duk abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to kuma ku dinga bayyanar da shi hakanan in Allah ya muku baiwar wani abu na kharqul awaid kamar karamomi wanda yake na zahiri to ku bayyanar kowa ya gani in kuma Allah ya ba ku ilimi na haƙiƙa na ma'arifa shi ma daidai inda za a iya ɗauka to ku bayyanar da shi dalili Allah ya ce wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis din ni'imar da Allah tabaraka ta'ala ya maka baiwa da ita ka zantar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zantar da ni'imar ubangiji godiya ce to irin waɗannan shine da yawa kowane jagora yana da yanayin yadda yake tarbiyyantar da almajiransa wanda bai sani ba sai ya shiga zagin su dawa suke kaza suke in har sun tabbata akan wannan abin da Allah ya dora su wallahi ba su san kana yi ba in dai har abin da suke din tabbatattu ne akai to su ba su san ma wani mai inkari ba saboda manzo Allah suke dubawa a cikin lamarin su shine ashe Abakar mijin yawa yake faɗi a cikin haƙƙin su yake cewa wa zahiruna minhum samaniya عشر نفسا بالأمور وافية عن أمره بأمره قد قاموا وبأداه حقوقه قداموا to bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai su kuma a kowane zamani ba su karuwa ba su raguwa da ɗaya ya rasu Allah tabaraka ta'ala zai cike gurbinsa da wani daga cikin al'ummar musulmi su waɗannan waliyai su goma sha biyu ne adadin burjin falaki goma sha biyu su waɗannan waliyai kowanne ɗaya daga cikinsu ana kiransa naƙibu gaba ɗayansu kuma ana kiransu nuƙaba'u nuƙaba'u guda goma sha biyu ne kowane ɗaya daga cikinsu Allah ya ba shi cikakken ilimi na asirin da ya ƙunshi a cikin wato burjin kowane falaki a cikin falakokin nan guda goma sha biyu shehu mushi abakar mijin yawa yana musu kirari yana cewa wa nuqaba'u minhum na ashara addal buruj faid birrihim jara wa nuqaba'u minhum na ashara addal buruj faid birrihim jara hakika Allah tabaraka ta'ala ya tattara dukkan ilimomin shari'a baki daya ya saka a cikin zuciyoyin waɗannan waliyai su goma sha biyu masu suna annuƙaba'u sun fi dukkan malaman duniya baki ɗaya sanin irin yaudarar zuciya da makircinta da kaidinta ba wanda ya san labarin zuciya kamar su babu wanda ya san makircin zuciya kamar su saboda tsananin sanin sharrin zuciya fiye da ta kai Allah yana yaye musu hijabi suna ganin shedan kurukuru duk inda ɗaya daga cikin su yake in shedan ya zo ba zai tsaya ba zai ma zai bar wurin dan ya san ya gan shi ya san ya gan shi Allah tabaraka ta'ala ya yaye musu hijabi suna ganin shedan a fili sannan kuma sun san shedan fiye da yadda ya san kanshi shi yasa ma yake tsoron su saboda sanin da suka mai shi bai kansa haka ba sun san shi sarai saboda haka a ilimi sun kai wani irin matsayi matsayin da ba wai karanta littafi ba ko karanta rubutun da wani marubuci ya rubuta da wani mahaluki zai taka ƙasa ya tafi ya wuce in ɗaya daga cikin nukaba'u ya zo ya ga sawunsa in ya ɗiba zai iya ce maka wannan shaƙi ne ko wannan sa'idi ne shehu usman ɗan fodiyo allah ya ƙara mar yadda yana faɗa yake cewa ya kai matsayin da idan bawa ya zo wurinsa yana iya fahimtar ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne kuma idan bawa ya zo wurinsa ya masa magana yana iya gane maganan nan gaskiya ce ko ƙarya ne aka ce masa ya aka kake ganewa ya ce idan mutum ya yi min magana ina jin wani ƙamshi yana fitowa daga bakinsa wani hayaƙi mai ƙamshi yana fitowa daga bakinsa idan kuma maganar da yake min ƙarya ne ina ganin wani hayaƙi mai wari yana fitowa daga bakinsa sannan idan mutum ɗan aljanna ne ko da baƙi ne idan ya zo gabana sai in ga yana haske Allah zai haskaka shi da haske irin na 'yan aljanna idan ɗan wuta ne ko da fari ne sai in ga yayi baƙi irin kamar an ƙona shi saboda haka wannan duka zalika fadlullahi yutihi man yasha kada wani ya ji cikin musulmi ya ce wai zai yi musu wannan wannan Allah ne ke bayarwa kuma idan mutum ya gyara zuciyarsa ya iya samu waɗannan waliyai da suke iya ganin sawun bawa su iya gane wannan sawun mutumin kirki ne ko ko wannan sawun mutumin banza ne wannan sawun mai arziki ne ko ko wannan sawun matsiyaci ne ba wai su waliyan ba an yi waɗansu malamai ma masanin sawu kai akwai malaman da sun san tafi in suka kama tafin hannun mutum da sun karanta za su iya bashi labarin shi malamai ne kuma ba waliyai bane akwai turawa ma da suke da wannan kai akwai wasu malamai da aka yi a Misra waɗanda idan ka taka dutse ba ƙasa ba to idan suka zo suka lura da daidai sawun suka gama bincike binciken su in aka tara mutane sun kai ɗari za su nuna mai sawun a ciki ba za su ya zo ya taka wurin ba a'a kallo kawai za su za su zakulo su ce wancan ne to ballantana kuma waliyai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su ya musu baiwa jama'an musulmi mu daina yawan ƙaryata baiwa da Allah tabaraka wa ta'ala yi wa bayinsa zababbu. To sannan bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai su kuma su takwas ne a duniya, a kowane zamani su takwas ne babu ƙari babu rage, sai dai idan ɗaya ya rasu Allah ya cike gurbinsa da wani cikin musulmi. Waɗannan waliyai su takwas ana kiransu annujaba'u, Maulan Mushi Abakar mijin yau Allah ƙara mar yadda yana yabansu, yake cewa wannujaba'u minhumu samaniya. أهوالهم زكت بخير وافية والنجباء منهم ثمانية أهوالهم زكت بخير وافية waɗannan waliyai babu wanda ya san irin halinsu irin jazabarsu irin iliminsu sai wanda yake samansu amma ba wanda yake ba da labarinsu sai dai wanda yake samansu kawai wanda ya fi su shi ya san su amma duk wanda yake ƙasansu bai isa ya san su ba bayan waɗannan akwai waɗansu waliyai su kuma a kowane zamani su bakwai ne ba su ƙaruwa ba su raguwa sai dai idan ɗaya ya rasu a cikinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya cike gurbinsa da wani daga cikin bayinsa su waɗannan waliyai ana kiransu al'abdal su ne al'abdalu kowane badalu daga cikinsu akwai annabin da ya gada na farko wanda shine babbansu ya gaji annabi ibrahim khalilur rahman ala nabiyina alayhi salatu wassalam na biyu ya gaji annabi musa kalimullahi alayhi salam na uku ya gaji annabi harun alayhi salam na hudu shine magajin annabi idris alayhi salam na biyar shine magajin annabi yusuf alayhi salam na shida shine magajin annabi isa alayhi salam na bakwai shine magajin annabi adamu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam me yasa ake kiran waɗannan waliyan abdalu saboda wato suna iya khalifantar da wani rauhani da surarsu ana taro su tura shi je kuma ba su bane kuma sukan yi rashin lafiya lokacin aikin hajji sai su tura rauhani ya je da sifarsu ya yi musu aiki kuma aikin nasu ne waɗannan abdalu suna da ban al'ajabi kuma suna da ban tsoro kwarai-kwarai da gaske za a iya a gayyaci taro ba za su samu daman zuwa ba sai su tura shi ko kuma ya zama suna so su bar gari ba sa so a san ba sa nan sai su wakilta wani rauhani ne ba su bane amma duk wanda ya gan shi zai ɗauka su ne hatta ‘ya'yansu hatta abokansu kuma duk inda suka saba zuwa su zauna sai su je su zauna sai dai kawai in kana da lura kana da hankali za ka ga sun zama masu ƙarancin magana a lokacin duk ruhanin da ya gaji kujerar wani badalu daga cikin abdalu to in yana wurin za ka bai magana da yawa saboda ba shi bane an wakilta shi ne kuma za ka ga ya faye yawan zikiri ko ya ta karatun alkur'ani duk yadda wasu za su yi tafiyar da shi balle su fahimci wani abu ba za a ba su wannan kofar ba zai ta salloli ko ya ta zikiri ko ya ta yin wasu ba kawai dai abin da ake so a dinga ganin zatin sa ana ɗauka wancan ne amma ba za a yi ta mu'amala da shi yadda ake yi da wancan ba to su abdalu kenan sannan akwai waɗansu waliyai su kuma ba abdalu bane amma Allah yana yi musu haka akwai dewa a cikin al'umman musulmi waɗanda Allah ya yi musu haka ba za su san ya yi musu ba sai ranar alkiyama wallahi billahi alazim akwai mutane masu tsarkin zuciyar da suna so su je aikin hajji ba su je ba Allah ya sa wani ruhani ya yi musu amma ba su san an yi musu ba to duk mutumin da sai dai Allah ya yi masa amma shi ba zai iya sarrafawa yi da kansa ba to ba badalu bane amma wanda zai iya janyo ruhani ya sa shi ya masa wani abu ya wakilta shi ya tafi wuri da surar shi to wannan badalu ne mafi yawanci idan ka ga mutum bai je maka ba kuma ka je can ka haɗu da shi kuma ka da ka nemi labari aka ce bai je kuma ka gaya mai ce eh kwarai kuwa ai ma har aka yi kaza to badalu ne mutumin amma idan ka je ka gan shi a can kada ka ce wani ma ya ce wallahi ban je ba me ka bada ni ka ce a'a kai ne bai je to ka kyale shi Allah ne ya sa ruhani ya mai shi bai sani to su kenan su kuma waɗannan haka suke saboda ka duk mutumin da ruhani zai je yayi wani aiki da sunan shi da sifar shi da zatin sa kuma yana sani to badalu ne amma wanda ruhani zai je wani abu da sifar shi amma bai sani ba to ba badalu bane sannan a cikin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala akwai waɗansu su kuma su hudu waɗannan su hudu su ma a kowane zamani suna nan ba su raguwa ba su ƙaruwa sai dai in ɗaya ya rasu Allah ya cike gurbinsa da wani daga cikin bayinsa muminai waɗannan waliyai guda hudu wato ana kiransu al'autadu su ne za ka shi abokar mijin yawa yana faɗi wa minhumul autadu fi kulli zaman arba'atun hazu maqamal ihsan wa minhumul autadu fi kulli zaman arba'atun hazu maqamal ihsan su waɗannan waliyai su hudu ne Allah ya aje su a sasanni kusurwa hudu na duniya daya Allah ya aje shi a gabas daya Allah ya aje shi a yamma daya kuma Allah ya aje shi a kudu daya kuma Allah ya aje shi a arewa wanda Allah ya aje a gabas shine babba ana kiransa Abdul Hayy duk gabashin duniya babu wali babba kamar shi sannan duk bala'in da zai taso gabashin duniya da addu'arsa ne bala'in zai sauka. Sannan kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aje a yamma, shi kuma ana kiransa Abdul Alim, shi Abdul Alim wato duk yammacin duniya kaf ba wali mai nauyin shi, shi ne wanda in bala'i ya taso a yamma addu'arsa kawai ake sauraro, amma kuma addu'o'insu da izini suke yi, da izini suke yi, shi yasa za ka ga abubuwa zai iya tasowa in ba a yi izinin su yi addu'ar ba, ba za su yi ba. kuma izinin yana zuwa ne daga shi shugabansu gaba ɗaya. To sannan na uku wanda Allah tabaraka ta'ala ya aje shi a kudancin duniya shi sunansa Abdulkadir shi kuma wannan duk kudu babu waliyi mai nauyinsa shine wanda in bala'i ya taso zai kifar da kudancin duniya addu'arsa ake duba sai a karba sai a kyale mutanen kudu sannan bangaren arewacin duniya akwai wali na hudu wanda shi ana kiransa Abdul Murid Abdul Murid shi wannan Abdul Murid duk arewacin duniya babu wali mai nauyin shi idan bala'i ya taso mutanen arewacin duniya to addu'arsa ake duba a saurare su addu'arsa shi kadai tafi addu'ar dukkan mutanen arewa baki daya shi kadai in ya faɗa za a yi saboda Allah ya faɗa yayi shi ma in ya gaya wa Allah Allah zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa cikin abin da ya rawaito daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأؤدينه وإن سألني لأؤدينه ولئن استعاذ بي لأؤيذنه بخاري يرويتش saboda haka su waɗannan bayan Allah sun ba Allah kuma Allah ya yarda da su idan suka roƙi Allah Allah yana amsawa to su waɗannan waliyai al'autadu wato ayansu a cikin alƙur'ani ita ce wal jibala autada ayansu kenan alƙur'ani To bayan waɗannan kuma akwai waɗansu waliyai ana kiransu a kaɗabu. Su a kaɗabu ɗin nan akwai ƙwaya ɗaya, kuɗubi ne, akwai ƙwaya biyu, kuɗubai ne, akwai ƙwaya huɗu, kuɗubai ne, akwai guda bakwai, kuɗubai ne, akwai guda goma sha biyu, kuɗubai ne, akwai guda arba'in, kuɗubai ne. So daka za ka riga ce wani kuɗubi, wani kuɗubi, wani kuɗubi, wani kuɗubi. Yanzu ko su autadin nan da muka yi magana kuɗubai ne, za ka iya kiransu kuɗubai. To, amma ƙudubi hakikatan guda ɗaya ne, ƙudubi babba guda ɗaya ne. Su waɗannan ƙudubai su ne jami'ai waɗanda suka tattaro halayen waliyai da makamansu tun daga tushe, wasu daga tushe wasu kuma da na'ibanci. Akwai wanda shi ba wai ya fara ƙudbaniyan ba ne daga tushenta. A ƙudubin ne ya rasu sai ya hau, sai ya ƙarasa masa aikinsa. kamar Jalaluddin al-Muhalli da Jalaluddin Suyudi Jalaluddin al-Muhalli shi ya fara tafsirin Jalalaini da ya rasu Jalaluddin Suyudi ya kammala shi to haka su ma kuduban haka suke amma wato kowane gida akwai kudubi kowane gida akwai kudubi kai kowane daki akwai kudubi kowane gida yana da kudubi kowane layi yana da kudubi kowane anguwa yana da kudubi kowane gari yana da kudubi kowace ƙasa tana da kudubi sannan kuma duniya tana da kudubi to irin wannan kuduban wanda za a ce maka wannan kudubi ne duk duniya na ka ɗauko kudubin kowane ɗaki da kudubin kowane gida da kudubin kowane layi da kudubin kowace anguwa da na kowane gari da na kowace ƙasa to wancan na duniyan shine shugaban su duka shine shugaban su duka to wannan shi zaka sai a ce ai gausi to irin irin su wanda suka rike duniyar ɗai ɗai ɗai ɗai ɗin wanda su a zamani duk bayan shekara ɗari ake samu don ka tara su duka shehu tijani shine kudubinsu su kuma sai ka tara su dukkan su tukuna to sannan shi kuma sai ya zama shine kudubinsu duk da'irar waliyai a kowace bataliya ta wilaya to wanda ya zama a cikin wannan bataliyar shine babba to shine kudubin wannan bataliyar saboda haka idan matsayi ya kai karshe a kowane sahu to me matsayin na karshe shine kudubinsu kamar janar janar a cikin sojoji ai kudubi ne ko to haka yake saboda haka ƙudbaniya ita ce ƙarshen makaman waliyai shi yasa shehu mushi abakar mijin yau Allah ya ƙara mara yadda yake cewa fal awwaluna minhumul aqdabu akmala ahwalahumul wahhabu fal awwaluna minhumul aqdabu akmala ahwalahumul wahhabu wato suna ne da ake ba kowace jama'a tana da suna da take ba wanda ya kai ƙarshen martaba kamar sojoji wanda ya kai ƙarshen martaba zaka ji suna ce mai general police kuma sai a ce IG custom a ce controller haka immigration su ma controller to su ma waliye in mutum ya kai ƙarshen martaba sai a ce kudubi shine misalin shi saboda haka kuduban guda hudu ne akwai kudubul mali akwai kudubul ilimi akwai kudubul hali akwai kudubul maqami to haka yake sai dai kudubai waɗanda su ahlullahi wato suka bayyanar a yaransu wannan suna idan an yi idlaƙinsa sa to yana komawa ne zuwa wurin gausi to duk inda gausi yake su kuduban suna kewaye da shi suna kewaya shi shi ake kira saidul jama'a kudubai baki ɗaya suna ƙarƙashin sa ne yasa shehu mushe ibrahim kaula radiyallahu anhu zaka je na faɗi fa inda hishal aqdabu yawman limashrabin aquduhum lisawi bishtidadir wa'i فإندهش الأقطاب يوما لمشرب أقدهم لسهوي باشتداد روائي فإن دهش الأقطاب يوما لمشرب أقدهم لسهوي باشتداد روائي فإن نهش الأقباب يوما لمشرب أقدهم لساوي باشتداد روائي فأشياب من ساوي المهبة ساقيا فلا سكر يلهي بل أدم سقائي بيم نبي الهاشمي الذي متى تنافس في قلبي استفنى ديائي أفاد إلي منه حقا وإنه أفاد لغير فيودي هبائي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهور ندائي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهور ندائي haka kadrihi yawan gidari lazim to haka yake sannan a cikin da'irar waliyai akwai waɗansu kuma kowane zamani su biyu ne ba rage ba ƙari sai dai idan ɗaya ya rasu a cike gurbinsa da wani daga cikin bayin Allah waɗannan waliyai guda biyu ana kiransu a'immatu sufatu al'a'immatu sufatu ko kuma al'imamani al'imamanin nan su ne kamar waziran gausi ɗaya yana daman gausi ɗaya yana hagunsa wanda yake daman gausi ana kiransa abdul rabbi wanda yake hagunsa ana kiransa abdul maliki shi kuma gausi da yake tsakiya ana kiransa abdullahi shi yasa zaka ji maulamu shi ibrahim kaula radiyallahu anhu yana yawan faɗin baitika zaka ji yana kiransa kansa da abdullahi akwai inda zaka ji yana cewa wa inni abdullahi atlu kitabahu wa jamba rasulillahi da hari uqarrizu wa inna rijalallahi danu li da'ati wa li bi rasulillahi dir'un mugallazu yana cewa ku sani cewa ni bawan Allah ne ina karanta littafin Allah sannan sasannin ma'aikin Allah matakar zamani nake yabo ku sani dukkan waliyan nan da aka faɗi rijalu alamil anfasi rijalu aini takimi waz zawaid rijalu tatil asfali rijalul ma'i rijalul gaibi danu li da'ati sun sunkuya suna yi min biyayya umarni na kawai suke nema sannan wali bi rasulillahi dir'un mugallazu kuma ina da wani irin silke wanda aka saka shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin kaurarawa saka waɗannan waliye guda biyu al-imamani sune a matsayin waziran gausi Allah ya ƙara musu yadda ɗaya Allah tabaraka taala ya keɓanci kashafinsa da alamin malakuti ɗayan kuma na hagu kenan Allah ta'ala ya keɓanci kashafinsa da alamin shahadati waɗannan guda biyun su suke khalifantar gausi idan aka ce ya tawafa waɗannan waliyai guda biyu al'imamani su ne za ka ji shi abokar mijin yawa yana magana yana cewa wa minhumu a'immatu sufatu faqad tazakkat lahum sifatu wa minhumu a'immatu sufatu faqad tazakkat lahum sifatu to daga nan ne ƙarshen masu adadi wannan duk bayanan nan da muka yi muku mun muku bayani ne akan waliyai masu adadi ƙwaya biyu ƙwaya ɗaya ƙwaya uku ƙwaya hudu ƙwaya bakwai arba'in ɗari uku to amma Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu su kuma su ba su da adadi ana iya samun su a cikin ko'ina ana samun maza da yawa ciki ana samun mata da yawa a ciki ana samun dattijai ana samun samari ana samun yara ƙanana a ciki har mahaukata ana samu, ga mutum mahaukaci, amma kuma yana ciki, ana samun almajirai, da yawa za ka iske almajiri a bakin hanya yana miƙo hannu yana allazi wahidin jira ake ka miƙa mai a gafarta ma zunubanka za ka ga almajiri yana yawo tsirara jira ake ka sitirta shi shikenan kai kuma a sitirta ka ranar alkiyama to akwai su da yawa ga sunan kala kala shehu musha abakar mijin yawa Allah ya kara mar yadda ya kawo su yana cewa summatal auliya ala anwa'i bil kulli minhum sihatun tifa'i fa minhum man nab'uhu amma al wara li kaunihi na'iba an khairil wara صلى عليه ربنا ما فاضت أسراره على قلوب صافتي أما وليان da muka ambata a baya waɗannan waliyai suna kan kadamin annabawa ne waɗansun su suna kan kadamin manzannin Allah dan tun kafin mu fara bayani mun faɗi cewa akwai waliyai magadan annabawa sannan akwai waliyai magadan manzanni sannan akwai waliyai magadan ulul azmi sannan akwai waliyi guda ɗaya magajin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وأولياء أمة خير الجلة كانوا على أقدام رسل خلتي والعلماء قاموا مقام الأنبياء وفي الحديث صح ذاك راجيا وما بهم ابتدى تجلى الأنبياء إليه منتهى ترقي الأولياء ثم تلوا لي على أنوائي بالكل منهم صهة انتفائي فمنهم من نفعه عما الورى بكونه النائب عن خير الورى صلى عليه ربنا ما فادتي أسراره على قلوب صافتي كشيخنا آمد ختم الأولياء والجيل المؤتلف الأصفياء ومنه من ربنا بعد الورى خص بنفئه وبعد بالقرى ومنهم من نفه من قرأ تاليفه أو حزبه قد قرأ ومنهم من بالصلاة خلفه ينفأك السنوس داب أرفه ومنهم من بترابه نفاه لمن يكون دفنه فيه وقاء ومنهم النافئ في من نظر إليه والعكس كذا متى طرى ومنهم من أهله بهم تفاع أو صعبه أو خادم له سناع ومنهم من خص قطرا أو بلد في نبئه أو جنسه أو الولد ومنهم من نفه مقصور في نفسه ومنهم المشهور قد أمصيته البراري والقرى كختمهم والجيل في كبرى ومنهم المغمور والمستور وهو بقرب ربه مسرور ومنهم من ساكن بين الورى بظاهر عباد من سرى سر إلهه به فاقتتما ما ميزوه بينهم من العمى ومن بسوقهم له التردد بحمل أثقالهم يسدد
ومن به في الأمراء تخالدوا في حمل كلهم فلا يغالدوا ومن يرى بقارئه الطريق يمد أيديه إلى الفريق لفوزهم على يديه فأداه بإذن ربه وأمره بدا ومن يرى في سورة الأباله ولم يزل مراده بباله ومنهم مقادئ البراري أو شاهك جزائر البهاري ومنهم الهاميل أثقل الورى مع أنه بالكسب قد تسترى ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا جامد فيقتم فلتعتقد في الكل كي تنتفئا لا تنتقد لا تنكرا فتقبأ فلتعتقد في الكل كي تنتزئ لا تنتقد لا تنكرا فتقبأ
alhamdulillah Allah ya ƙara musu yadda Ah, shi abakar mijin yawa Allah ya ƙara mar yadda ya ce wa auliya ummati khairil jillati kanu ala aqdami rusulin khalati wai waliyai na al'ummar fiyayyen manya-manyan shugabannin jagororin manzannin Allah sun kasance a bisa diga-digan manzannin da suka gabata wato waliyan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama magada ne na manzannin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suka shuɗe yace wal ulama qamu maqamal anbiya su malamai suna tsaye ne akan matsayin annabawa wato ma'ana malaman al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam magadan annabawan da suka gabata ne yace wa fil hadisi sahaza kurrabiya wai waza kaga wannan zance saha ya inganta fil hadisi a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kurrabiya kai ka zama mai yadda da wannan jawabi wato kamar yadda muka yi bayani ne tun a baya cewa su faqihai na malaman al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su ne magadan annabawan Allah ala nabiyina alaihi salatu wassalam su kuma sufaye na malaman al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su ne magadan manzannin Allah ala nabiyina alaihi salatu wassalam har muka faɗi wato tafaduli na annabawa alaihi wassalam ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd wa atayna dawuda zabura su annabawa kenan annabawa waɗansu sun fi wasu Allah ya fifita wasu akan wasu, a ciki sai fifita manzanni sun fi annabawa, sai ya ce, Tilkar rusulu, faddalna ba a ala ba. To, a nan ne malamai suka kasa waliyai gida biyu, kamar yadda Allah ya kasa annabawa gida biyu, akwai annaba akwai manzanni, to su ma waliyai akwai as-sabiquna al-muqarrabuna sune sufaye, akwai ashabul yamini sune faqihai. Hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka yayi bayani akan wannan. Kuma ya faɗi aikin kowa a cikinsu. ya sifanta ashabul yamini cewa su su ne almutaqarribuna ila Allah bi ada'il fara'id kamar sallah azumi zakka haji yace Allah tabaaraka ta'ala ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min ada'i maftarabtuhu alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su waɗannan ashabul yamini su ne masu kusantar Allah tabaaraka ta'ala ta hanyar ba da farillai kamar sallah azumi zakka hajji sannan ya ce Allah tabaraka ta'ala ce duk wanda yi gaba da waliyina hakika ina masa izini ya shirya yaƙi da ni ya shirya zami yaƙi da shi to sai ya ce babu wani bawa na da zai kusance ni da wani abu da na fi so kamar ya ba da abin da na farlanta a kansa bawa na bai kusance ni ba da wani abu mafi soyuwa gare ni kamar ya aikata abin da na ɗora masa wajibi a kansa shi ne farilla ɗin. To waɗannan su ake kira almutaƙarribu na bil fara'id dunan nawafil su ne masu kusantar Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar ba da farillai amma su ba su damu da nafilfili ba kuma duk abin da Allah ya wajabta a kansu suna yi amma abin da bai zama dole ba a kansu su ba ruwansu da shi kuma ba sa inkarin me yi suna barin abin da Allah ta'ala ya haramta a kansu amma ba sa dora wa kansu aikata mandubatu da kuma ba su kamewa daga barin fudulul mubahat waɗannan su ake kira ahlul kidmat su duk abin da yake haramun ba za su ci ba amma makaruhi za su iya dan taba shi sannan duk abin da aka ce farilla ba za su yi wasa da shi ba amma duk abin da aka ce nafila sai kaga suna sakaci da shi ba su damu da yi ba amma dai maganan farilla babu sauki suna kula da shi sannan maganan haramun kwata kwata ba ruwansu da shi to waɗannan su ake kira ashabul yamini kuma su ake kira ahlul kidmati to amma su waɗancan as-sabiquna al-muqarrabuna ja'alana Allahu minhum wato su ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa su waɗannan su ne waɗanda suke kusantar Allah tabaraka wa ta'ala da na fulfuli bayan sun aikata farali sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun yi hajji sannan sai kuma suka zo sai suna yin lazimi suna yin wazifa suna yin zikirin juma'a sannan kuma sun bar muharramatu kwata-kwata sannan suka dawo makaruhatun shi ma sai suka bashi to da wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya so su cikakken so sai ya ce la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha to wannan shine asalin karama da ake ji waliye suna da karama karama ba wani abu ne karama shine Allah tabaraka taala ya so bawa ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama kamawarsa ya zama takawarsa ya zama tabawarsa shikenan karama ta zo amma ba wani abu ne kamar wani siddabaru ko wani abu ne na asiri ko wani kulumboto a'a bawa ya zama na Allah tsantsa ya zama in zai yi sai Allah ya yi da ya nufi abu sai Allah ya aikata abu in zai gano sai Allah ya gano mai in zai jiyo sai Allah ya jiyo mai in zai faɗa sai Allah ya faɗa mai to shikenan sai a ce karama to wanda bai sani kuma sai ta zagi ayi kaza kaza alhali abun ba na bawan bane na Allah ne tabaraka ta'ala yi wa bawan baiwa da shi to waɗannan su ake kira ahlul mahabbati su faƙihai ana kiransu ahlul kidimati su kuma sufaye ana kiransu ahlul mahabbati ibnu ada'illah sakandari Allah ya kara mar yadda yana faɗi cikin hikimar adda'iya yana cewa qaumun aqamahumul haqqu likidimatihi wa qaumun iktasahum bi mahabbatihi akwai waɗansu zababbin jama'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaye da su domin hidimarsa su ne fuqaha'u sannan akwai waɗansu zababbin jama'a da Allah ta'ala ya zabe su domin soyayyarsa su ne as-sufiyya su ne asufiyatu saboda haka ne bayan Allah suka ce alwilayatu ala qismain wilayatun amma wa wilayatun khassa walittaka ta kasu gida biyu ne akwai walittaka gama gari akwai walittaka kebantacciya walittaka gama gari ita ce al-imanu wat taqwa walittaka kebantacciya ita ce al-fana'u wal baqa'u amma idan ka hada su gaba daya inna akramakum indallahi attaqakum ina awliya'uhu illa al-muttaqun akan wannan ne sai di Abu Aliyul Jawzajani yake cewa alwaliyul khassu wal fani an halihi albaqi fi mushahadati rabbih in kana so ka ga wali pure wali tsantsa ba mix to shine wanda yake kararre daga barin halinsa wanzaje cikin mushahadar ubangijinsa wannan shine wali tsantsan wali amma wali ne mix shine mumini taƙi wali keɓantacce shine wanda ya ƙare daga barin ganin halinsa da ya ƙare daga barin ganin shine mutumin kirki ne shi malami ne shi kaza ne shi kaza ne ubangijinsa kawai yake duba wannan shine wali keɓantacce amma wancan ya iya ganin shi mumini ne ya iya ganin shi mai tsoron Allah ne har ma ya iya zagin wasu ya ce wani ba sa tsoron Allah kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza yanzu yo in ba dan mu ba ma ruwan san ma ya sauka ne to amma shi wanda ya kai wannan wurin bai ganin wannan Ibrahim dan Adham Allah ya kara mar yadda yana gaya wani mutum yake tambaya sa wai yake ce masa aturidu an takuna waliyan min awliya illahi ta'ala zo yaro zo samari zo bawan Allah zo in tambaye ka shin ko kana so ka zama wali daga cikin waliyan Allah ta'ala sai ko wannan saboda ya ce masa na'am kwarai ko akar makallahu ina so ina so sai ya ce masa to shikenan bari ka ji sharadi la targab fi shay'in min ad-dunya wal akhirah وفرق نفسك لله تعالى وأقبل بوجهك عليه فإذا اتصفت بهذه الصفة صرت وليا in kana so ka zama wali to kar kai kwaɗayin komai kar kai kwaɗayi a cikin komai na duniya ko na lahira kar kai kwaɗayin a baka wani abu a duniya kar kai kwaɗayin wani abu a lahira ka karkaɗe zuciyarka daga barin wanda ba Allah ba duk abin da ba Allah ba ka cire shi a zuciyarka ka fuskanci Allah da baki ɗayanka idan ka sumantu da wannan sifa to ka sani ka zama wali saboda haka ƴan uwa musulmi mu sani ma'anan walittaka in ka ji an ce alwilayatu wato soyayya wali masoyi alwilayatu kishiyar adawatu ne asalin walittaka shine alhubbu wal qurbu alwilayatu ma'anan shi kenan soyayyar Allah da kusanci da Allah asalin ƙiyayyar Allah albugudu wal bu'udu in Allah nisata da Allah wali an tsago shi ne daga wila'i wato ma'ana alqurbu duk inda ka zance wali ana nufin makusancin Allah shine wali masoyin Allah makusancin Allah an ambaci wali da suna wali saboda muwalatinsa ne ga da'ar Allah ya jibinci biyayya ga Allah shine ake kiransa wali wato ma'anan wali shine wanda Allah ya datar da shi domin biyayya gare shi domin biyayya ga Allah dace ne ko mun soyayyar ka bi shi in bai datar da kai ba ba za ka bi shi ba to su waliyai Allah ya datar da su su bi shi a cikin abin da yake so ya yarda da shi kuma ya datar da su a cikin ƙin abin da baya so kuma ya hana sai dai waliyan nan guda biyu shi wali magajin annabawa ana kiransa waliyu shari'ati shi kuma wali magajin manzanni ana kiransa waliyul haqiqati wali na farko shine wanda ya jibinci biyayya ga Allah tabaraka taala yana ta kokarin gyara zuciyarsa yana ta himma yana ta yana ta aiki yana ta aiki yana ta aiki to shine waliyu shari'ati waliyul haqiqati shi kuma na biyu shine wanda Allah ne da kansa ya jibince shi wannan shine yake ta azumi yake ta kokari yake ta zikirori dan ya gyaru shi kuma wanda haka kawai Allah ya gyara shi haka kawai Allah ya ga dama ya zabe shi ya gyara shi ya tsarkake shi ya saka shi a cikin bayinsa shine wannan jawabi da shi Abubakar mijin yau Allah ya kara masa yadda yake mana wal ulama uqamu maqamal anbiya wa fil hadisi sahha zakur rabiya وما به ابتداء تجلي الانبياء اليه منتهى ترك الاولياء amma karka ji muna ta faɗin wannan fa kace da annaba da waliyai ɗaya ne yace a'a yace daga inda tajallin annaba ya fara to nan ne ƙarshen tajallin waliyai tarakin su ya ƙare daga inda annaba suka fara a nan ƙarshen fahimtar waliyai ta ƙare su summatal awliya ala anwa'i bil kulli minhum sihatun tifai waliyai sun kasu nau'i ne daban-daban daban akwai masu haƙuri akwai masu zafi akwai mawadata akwai talakawa akwai waɗanda suke yadda kasan sarakuna haka suke akwai ƙarfafa akwai raunana akwai masu aure akwai marasa aure saboda haka kowanne daga cikinsu ka ƙudurce tasdiki a kansa domin ka samu ingantaccen amfani fa minhu man naf'uhu amma alwara li kaunihi na'iba an khayril wara a cikin waliyai akwai wanda amfaninsa ya game talikai baki ɗaya saboda shine na'ibin fiyayyen talikai صلى عليه ربنا ما فاضت أسراره على قلوب صافت الله تبارك وتعالى يقارس إلى أغريشي متكر أسرارا سسون قرارو أبسا زوتيوي أركاكا كشيخنا أحمد ختم الأولياء والجيل المؤتلي في الأسفياء مثال وليه ودن دا أمبانن سيغني حالتا غباديا شيني كما شيهم أحمد cikamakin waliyan Allah wanda a kansa ne za mu yi jawabi saboda watan haihuwarsa ne wannan wata watan safar mun yi shimfiɗa ne da bayani akan waliyai domin a san irin matsayin shehu tijani da irin martabarsa da kuma irin makaman da Allah tabaraka ta'ala ya bashi da kuma irin bataliya da take karkashinsa ko take bayansa waljeli da kuma sida al-qadir al-jailani al-mu'tali wanda ke madaukaki fil asfiya a cikin tsarkakan bayi wa minhum daga cikin waliyan Allah man rabbuna ba'd al-wara khassa bi naf'ihi wa ba'd bil qura a cikin waliyai akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓanci amfaninsu a birni ne, akwai kuma waɗanda Allah ta'ala ya keɓance su da su amfanar da mutanen ƙauye, akwai waliyin da shi gaba ɗaya amfaninsa a birni ya ƙare, akwai wanda shi kuma amfaninsa a ƙauye ya ƙare. A cikin waliye akwai wanda Allah ya keɓanci waɗansu ne za su amfana da shi, wasu ba za su amfana da shi ba. Sannan a cikin waliye akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance shi da duk sanda ya yi rubutu ya yi talifi to duk wanda ya karanta talifin sai ya amfana da shi hakanan wanda ya karatu wurin wanda ya karatu a littafinsa shi ma sai ya amfana da shi hakanan wanda ya karatu wurin wanda ya karatu wurin wanda ya karatu a cikin littafinsa shi ma sai ya amfana da shi kai a cikin waliyai akwai wanda in kai sallah a bayansa zaka amfana kamar Sayyidi Muhammadu Sanusi kamshin sa ya dada da zuciya shine wa minhum man bis salati khalfahu yanfa'u kas Sanusi daba arfuhu wa minhum man bi turabihi nafa liman yakunu dafnuhu fihi waqa akwai walin da ba wa'azi zai ka amfana ba a shi idan ya rasu Allah ya maka muwafaka ka je jana'izarsa har aka birne shi a gabanka to ka gama arziki a rayuwarka wa minhum an-nafi'u fi man nazara ilayhi wal aksu kaza mata dara a cikin wali akwai wanda shi kuma ba littafin sa zaka karanta ba sallah zaka yi bayan sa ba ba jana'izar sa zaka je a'a in har Allah ya maka muwafaka idan ka ya sauka akan zatin sa kaga fuskar sa ko ka ganshi to ka gama arziki akwai wanda ba kai kadai ba ma idan wani ya ganka shi ma yayi arziki akwai wanda ba ku biyu ba akwai wanda idan ka ga wanda ya ga wanda ya ganshi kai arziki har akwai wanda sai an kai mutum ɗari saboda gado ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamassu nara musliman ra'ani wala tamassu nara musliman ra'amar ra'ani wala tamassu nara musliman ra'amar ra'amar ra'ani wala tamassu nara musliman ra'amar ra'amar ra'amar ra'ani ولا تمس النار مسلما رأى مرة مرة مرة مرة أني ولا تمس النار مسلما رأى مرة مرة مرة مرة مرة مرة أني har zuwa saboda haka wannan gado ne saboda haka a cikin waliyai akwai waɗanda ba za ka ma yadda an ce ma waliyai bane saboda Allah tabaraka taala ya rarraba su a cikin al'umma illa dai iyaka ka zama mutum mai kyakkyawan zato ka zama mutum mai kyakkyawan ɗabi'a ta yadda ko da ka ci karo da wani cikin su baka zalunce shi ba baka illata shi ba akwai waɗanda sa su ake sibara kuma ba almajirai bane waliyai ne in ka ba su ma an sun wuce bayarwa za su akwai wani wali a maka shekaru da dama da suka shuɗe sai ya je yana roƙon jama'a yana bara yana bara yana da ya taro abin da zai taro shikenan sai wani yana ta bin shi ga "Ah, me zai yi da kuɗi yana so ya riga ya san shi kuma ya san ba almajiri bane yana tara kuɗin sai ya to kawai sai ya ga ya zo ya samu wani dattijo da iyalansa suna zaune sai ya basu dattijon yana kuka ya ce na ga halin da kake ciki ne shine na kawo na baka shine bayan ya taso shi wancan ya tare shi ce malam na san ka kai ba almajiri ba ya kake bara sai ya ce wannan mutumin da yake gani guzurinsa gaba ɗaya aka sace kuma yana da mutunci wannan da ka gani ba zai iya roƙo ba shine na zubar da mutunci na dan in rufe asirinsa yanzu wanda suka gani za su yi ta labari ina maula ina roƙo ina roƙo ni kuma na zo na ba wannan bawan Allah domin asirin sa ya rufu to akwai irin su da yawa Allah ya ba mu albarkacin su ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shadi ala waqan wala niddu anta al-giyas li kulli khaifin wajalin ya rabbu يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أصحابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله